بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin wanda ya dace da 23 da wata na Rabi'in al-Awwal bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da kuma 8 da watan 10 watan Oktoba iladiya 2023 idan tarihi ya inganta cikin yarda da kaddarawa ta Allah subhanahu ta'ala, Allah ya ƙara ara mana kwanaki wannan shine darasi na 22 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na wannan littafi na iziya a wannan masallacin mai albarka na annur da yake wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger muna fata wa Allah subhanahu ta'ala, da nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna nan dai bayani akan abin da ya shafi zancen sallah kun san sallan nan malamai sun ta rubuce rubuce akai Allah ya saka musu da alkhairi iya abin da ya saura gare mu shine bincikar littafan malamai domin mu zakulo irin abin da suka karantarwa suka karantar da mu wanda yake na riko da kyawun mu rike wanda kuma yake na bari ne mu hanu mu bari wannan shi zai sanya mu tsira duniya da alkiyama Allah ya subhanahu wataala ya samu wani lafiya a satin da ya gabata a darasi na 21 mun yi zancen abin da ya shafi ababen da ke hana wa mutum hita sallar juma'a da ma sallah ta farilla mun yi wannan zancen ko za mu tashi faslun salatul salatus safri sunnatun yanzu za mu yi sallah ta bulaguro a musulunci kasancewar addini ne wanda ya fi kowane addini tsari da kuma hangen nesa da sanin ya kamata kasan ba kamar addinin musulunci sanin ya kamata da kuma tsari da hangen nesa cikin komi za yana dubin wa'annan masu yin wannan addinin saboda Allah subhanahu wataala yana son sauki wa al'umma baya son ya tsananta musu kamar da Allah ya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al'usr Allah yana son muku sauki ne baya son ya tsananta muku so malai in kaga mutun yana wahala a cikin addini ba musulunci yake ba musulunci bai taba kawo abu mai wahala ba a ciki duk abin da kaga an ce ai a musulunci abu ne wanda Allah ya san ku mun iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rayuwa ya kallafa mata yin wani abu face sai abin da take iya doka Allah ya dace da mu malati salatu safri sallata ta bulaguro a wannan babin malam zai mana bayani akan hukuncin sallar mai matafi wanda ke cikin halin bulaguro ya har sallar take da kuma hukuncinta sai malam ya fara yace sunnatun sunna ce kuma wannan sunna muakkada eh sunna ce mace ce muakkada dalilin cewa sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa game da abin da ya shafi sallah ta bulaguro sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum fa aqbilu sadaqata wata sadaka ce da Allah ya yi muku ku karbi wannan sadakar wata sadaka ce da Allah subhanahu wataala ya yi muku zaka ku karbi wannan wannan sadakar wani tausayi ne daga Allah subhanahu wataala maliki tawala ha sababun akwai dalilin da ke sa mutun yayi ana zancen kenan sallah ta bulaguro abin da shafi hadewa da kuma yin kasau domin balaguro sallah cikin balaguro ta da abubuwa guda guda biyu abu na farin akwai abin da ake kira alqasu shine takaita sallah a ciki abu na biyu kuma akwai aljam'u akwai hada sallolin a cikin halin balaguro shine malam yake so yi muna bayani dan mu gano inda aka sama gaba sai ce to ita wannan hukuncin wanda ke da yake cikin balaguro wannan sallah tana da tana da sababba abinda ke sa a yi kasaru ko kuma a hade sallah ba kawai ake hade sallah ba kawai in ta muku dadi a tashi a game salloli a'a ko kuma ayi kasaru la wallah akwai asbab dalilai wa shara'id da kuma sharuɗa da ya kamata a kiyaye wa mahall da kuma inda ya kamata a yi ta fa amma sababu ha sai malai ya fara dalili abinda ke sa ayi sallah ta ta kasaru malai ce a na farin fa kullu safrin tawil dukkanin wani bulaguro mai tsawon gaske bulaguron da yake da tsawo yake da nisa wannan bulaguron ne aka baka damar kai kasau a cikin sa na'am kun fahimta duk bulaguro mai tsani mai tsawo kusan a wancan zamanin babu jirgi ba mota ba bis ba mashin da za a hau doki ne da da raƙumi kuma su larabawan suna rayuwa ne a cikin sahara a cikin zone desertic a wannan zonki suke rayuwa kaga kuma ka'ida ce ta zone desertic akwai mi akwai zafi ko sai musulunci yake dubi halayensu to mu yanzu kuma Allah ya kama da saukin al'amari wala Allah tafiye da mutun zashi ta ini a wancan zamanin mu yanzu cikin ɗan awowi ko ɗan mintuna mutun ya ya kai da wannan gurin haka ne za a ɗauke shi a matsayin balaguro mai nisa? Wadda matsala ce tsakanin malaman fikihu al-Qudama da kuma malaman fikihu al-Mu'asiri. Kuma malamai fikihu fuqaha al-Qudama. Al-Qudama min al-fuqaha. Magabata cikin malaman fikihu. Sannan kuma akwai malamai na fikihu na zamani. Wasu ma sun dibi wannan mas'alar. kiyasi akan wance ne duka shari'a guda ce Allah bai bambanta ba tafiya ne sunan tafiya ko abi za a yi ta ko sunan ta tafiya da wanda yake saman keke da wanda ya hau jaki da wanda ya hau doki da wanda ya shiga jirgin sama da wanda ya hau mota duk su suka bi za a ce sun yi sun yi tafiya daga wannan abun baya sauyawa daga sunansa na farin duk balagorin da yake da nisa wa huwa arba'atu burd fati shine kuma ya zamanto ya tattara burji guda guda hudu to me burji idan aka ce burt ai shine arba'atu kuma farasikh duk burji daya na da farsakh guda guda guda hudu shi kuma farsakh na da almai guda guda uku shi kuma maili shine zira'i daga zira'i watan dubu idan ka doka sai mu ce ai shine milki nan ko ba guda ba dubu shine mil haka ne to idan ka doka wannan zira'in daga daya ba daga nan zuwa ka saka kaga kayi kayi mil kayi mil daya kayi almil mun fahimta ko masha Allah to wannan mili dubu shi da ake cewa farsakh aka kenan farsakh mili dubu ne to in kana son ka samu abun nan albarid to sai an samu mili dubu nawa na'am dubu hudu dubu hudu ya ga samu dubu hudu kenan ka samu tafiya ce mai nisa tafiya ce mai nisa maliki cewa fahiya sitatu asharata farsakhan shine farsakh guda 13 fahiya 48 milan shine a samu mil guda guda 84 84 wa amma shara'ituha wannan lisahi ne na tunda lokacin su ba su da ba cewa meter kaza babu meter ba san meter ba duka misali a ce daga nan zuwa hunku metar nawa ne ya kai goma na'am kaga su ba sa aiki da metar amma wasu da su yaki da shi shine taka in kai taka taka dubu kai kai farsak daya to in kai da uku kuma kai burdi ai kai abin nan eh kai in kai da uku kai burdi burdi daya kenan ina ba tar mu fahimta to sai kai burdi kuma hudu sai kai burdi guda nawa guda hudu idan za ka yi dubu eh ba dubu so nawa so dubu hudu wanda shi ne ake so mun fahimci wannan lissafi to in tafiyar ta kai ta kai za ka yi ba kusan dubu hudu to a lokacin ne aka shar'anta maka yin kasau da wasu malamai su basu kawo wani lissafi suka ce a'a shi ne daga lokacin da ka bar gonakin garin ku da ka dai bar gonakin garin ku aka ce nan ne bakin nan an bar gonakin garin ku ashe gonakin wasu kuma za ka yi kai kasau ai kusan yanzu kowane gari da iyakarsa ko kowane gari da iyakarsa a ce wannan gonakin adarawa ne wannan kuma na hunkayawa da kana shiga nan to ka hita daga cikin sai ai kuma yanzu hunki ta zama ta unguwa cikin cikin tawa haka ne wallama ta zama ta unguwa cikin cikin tawa sai ma yake cewa shara'id sharudan sharuda na fari wani sharuda ne kamata a ce mutun ya kiyaye gabanin yayin sallar sallar balaguro shine kai kasar kuma ka hada sallah guda biyu malata al'awwal na fari an ya kuna safar wajahan wahidan zahaban fakat sharaɗin fari shi ne zama to ya zama to bulagurar tafiya ce a fuskanta ɗaya babu komowa a cikinta kawai tahiya ce ale ne ban da reto salim idan mutum ana zance tahiya ne ko da ko zaka take dawo ne ko to yanzu zancen tahiyar ka ake yi ba zancen dawowa ba an yakuna safru wajhan wahidan zahaban faqat a ce kawai tafiya ne wannan tafiyar za a yi ma wannan lissafi ta farin zaka yi tahiyar kai tsaye tafiyar da kuma in kai ta ba a tunanin kamar ba za ka huce inda za ka cika sallar inda za ka inda za a ci dole sai ka cika sallar ba ma'ana da dole sai ka yi ka fita daga cikin cikin garin ku na biyu ba ta fala yustahabu ma zalika ruju ba a daka ba a sa ba a kwance da da dawowa da retur ba an ce retur ba a asar ba ko kuma ba a da sallah shi ali tafiya ce mai zaman kanta retur kuma shi ma tafiya ce mai zama ka tsaye daga sai gate ciran biye alekin biyekin ale daban na retur daban to shi ma kowanne hukunci shi daban ne in zaka tafi zaka yi kasar in ka dawo kuma zaka iya yin kasar asani na biyu malan ce al'azam ala qat'il masafati al-mutaqaddima shi da mutun ya kudurta yayi niyya cewa zai zai yi bulaguro zuwa wuri kaza za ka ce wani huri da ke da nisa ka ƙudurta sannan in baka san da tafiyar ba kaga ka san ba za ta kawo kaushe maliki sai ce muna yanzu misali sai ku tayi rangari cikin kawai ka tayi dajin ku na noma kai baka da baka da niyyar tafiya ko ina wajen bulaguru daga can kuma sai a ce maka ai wane ya to huri kaza sai ya samu hadari misali la qaddar Allah kaga sai ka tayi sai ka wuce tsarnawa ko kwanni baka da niyyar tafiya kai daga daji ne shin za ka yi kasar ko ba za ka yi ba malik a fatawar malam anan ba za ka kasar ba saboda fitar da kai kai ba da ne bulaguro bace kogon bai da fitar da kai ba da niyyar bulaguro bace amma in ka dawo gida kai shirin kace zaka tai huri kaza to ya zan bulaguro amma tafiyar da kai baka da shiri akan da ba a kiranta bulaguro a wani wanda ya zo kai kai tsaye wasu kuma mun fahimci maganar malam ba malik cewa min awwalihi min ghairi taraddud dufatan wahida tun farkon abun ba ta da kai kunkunto cewa zakai ko ba zakai ba yanzu misali sai mutun ya fito daga gidansa zai je gonakin su ya je gona kafin da suna shakku wala Allah ya wuce gari kaza ko ba zan wuce ba kaga bai da bai da yaqini akan abun kaga wannan in ya tafi mi zashi cikawa za shi a fatawar malam ba zai kasaru ba saboda tun taso su daga gida bai kudurta ba zai balaguro bai san da shi ba malaci athalis abu na uku ashru'u fihi shine fantsawa a cikin mutunya ya ya zama to ya fara balaguro dan ka kudurta balaguro ka ce zaka yi tahiya to in ba ka fara ba ka yi kasau ko kuma ka hada sallah guda biyu yanzu misali sai ka cire biyu zaka je niyami ka cire biyu zaka je daga ne ya me sai lokacin sallar azhar yayi sai kuma kana nan gidan bis ba ku tashi ba ni za ka yi cika za ka ko kasar za ka yi cikawa za ka yi saboda baka baka fara tafiya kana kana cikin garin baka tashi ba amma misalin da a ce kun kaddara kun tashi kun kai bakin bakin fita gari ɓambar gari sai kuma lokacin sallah kuma ta kama ka tsaya in za ku sallah wace za ka yi asar za ka yi ta bayanta bambanci kartu ko ba sha Allah ba da ce to a shiru fi ka fara ka zama to ka fara balaguran فالحضري يقصر إذا أدى البساطين المنصوبة إلى تلك البلد المعمورة alhadari wanda yake mutunan birni shine alhadari wanda yake dan birni yaqsuru idza addal basati eh yana yana yin kasaro ne a lokacin da in ya shude in ya wuce ya kilge gonakin da ake dangantawa na garin nan alma'amuratu bi imarati wanda yake zuwa cikin ta idan ka ce ga ga gonakin garin to an kare ga iya ƙarshen gonakin garin cike da an kare wal amudi wa huwa sakin al badiya shi kuma mutunan kauye fa wala Allah sai zaman to can ba su da yawan gonaki misali yabsuru idza jawaza hillatahu ma ce to shi zai yi zai yi abin nan ne zai kasaru ne idan ya wuce hillatahu shi da gidajen da ake dangantawa ga mutanen garin in ya wuce muta in ya wuce gidajensu in ya tungarsu yana barin tungar to shi kira an kare ce wannan tungar gari kaza ce to ya ta ya barta ya shiga ta tunga to kuma da sunan bulaguro zai yi kasaru ala ce wahiyal buyut aga ne وهي البيوت التي ينسبها ليأوي إليها sune abin nan a gidajen da ake dangantawa dan ya hango ake hango su da da sunan da an hango a wancan gari kaza to da ya fita wancan tungar ya fita wannan gidaje to shikina an kare wasakinul jabal to wanda su garin su babu babu gidaje fa su saman dutse ne suke shi ba su da tunga dutse ne gare su to ko shi ya zashi malace au ƙarya ko kuma a'a wurin da babu babu babu gidaje babu bayi gini ba bayi gini ba la bina fiha wala basatin ba su da gini kuma ba su da gonaki wayanda ba su da gini kuma ba su da ba su da su gonaki misalin su a kenan eh kula ni ko kaga hilani za su zo su tare a guri da su ba su da gini kuma su da gonaki to shi in ya taso bai lace in taso ina ne zai kasaru to shi ne malam zai wani bayani yace idan fasala an manzili yana barin gidansa in ya kamo hanya da sunan bala yana barin gidansa mazaunin su shikenan an gari kasaru ta hau kansa wa muntaha al-qasr fi ad-dukhul huwa mabda'u al-qasr fi al-khuruj matukar kasaru a cikin fita a wajen fita to shine kuma soma ta wajen shigowa inda ake cewa in ka zo nan to zaka iya yin kasar to kuma in ka dawo daga balaguro daga ka zo nan kuma zaka aje kasar to kun baita yanzu misali sai a kaddara sai a ce eh misali sai a ce mu da mutun ya zo hunkui ko kasar ta kama shi kaddara misali a ce da ka zo hunkui kasar ta kama in ka bi ta hunkui ta tafi daga nan duka kasar ta kama ka to kana zauwa in kana cikin halin bulaguro sai ka zo hunkui daga nan kuma kami ka rabu da kasar Kogon fahimta? Allah ya samun gane wannan karatun da tafi. Inda aka tsaye da aka ce daga nan ne kake fara yin kasaru, to in ka dawo ma daga nan za ka aje yin kasaru. Mun bai da karatun? Sai a ce misalin yanzu duk ɗantawa in ya zo ba da gishiri zai fara yin kasaru. Misali, ko kuma mararraba hanyar agalis sai ka zo mararraba ta mararraba ta keta ko ta maske ake cewa ko wata kalf mararraba kalf kuma rarraba kuranya da ka zo nan nan misali a ce nan ne iya daga nan ne mutum zai fara yin kasar to kana wucewa za ka fara yin kasar daga nan za ka doka kai kasar sai ka je har agalis kasar za ka yi har ka je ka dawo kasar za ka yi kuma in ka dawo ka zo nan daidai nan sai ka wuce ke sai lokacin sallah ya shiga za ka kaga cika za ka wazancan wazancan kasar kanka kun bai ci karatu masha Allah sai ma da cewa arrabi na hudu ibahatu safari shine ya zama to halattaccen tafiya ne halattaccen tafiya kada mutum ya tafiya cikin sabon Allah kuma ce kasar da wannan ma malamai suka ce sabon Allah sa daban tafiyar sa daban kuma shi tafiya tafiya ce kun fahimta a mazhabin malikiya barawo misali kaga ta sha'awa ta Allah bace ba ba halataccen tafiya bace ko sai mutun ya tai wani gari yayo sata sai ya dawo sai lokacin sallah yayi sai zai sallah ba zai kasar ba a intar su saboda tahiyar ta sabon Allah ce sai dai abin da mafi yayin malamai suka rinjayar shi ne cewa zai kasaro zai yi zai kasaro kalmusafir lillahi ka wanda ya tafi wajen wasa wanda ya bulagoro da niyyar tahiya wasa misali dan kokowa ai wasa ce ko dan kwallo wasa ce ko dan sharu wasa ce ko masha Allah dumi kuma eh dan sukuwa shi ma wasa ce ke to sai a tayi kwanni sukuwa to yanzu wansu ka tayi wajen sukuwa za su yi kasar ko ba za su yi ba mazawar malikiya ba za su yi ba wannan mazawar malam ba zai ba saboda tafiyar ba ta Allah ba ce tafiyar ba ta ba a kirta halittacciyar tafiya sai dai a fatawar muka bayar shi ne za su iya yin kasar su ma za su iya yin kasar kasaidi min gairi haja kamar mutum ya tebul ɗaya ta wajen horauta kawai haka banza banza bai da buƙatar shi da abinci sai kuma ya je horauta kawai da ya zaka aje kayan daji farin dashi ta kallo ai ba wata bukata bace to in ya fita ya bar garin su har ya tafi wani daji to ba zai kasaru ba a fatawar malam ana wala asi da wanda yake cikin saban Allah wanda yake tafi cikin halin saban Allah bi safari ya a cikin bulaguransa kal abiki kamar ba wanda ya tserewa mai gidansa kamar bawa wanda ya tserewa mai gidansa mutun ne bawa yana ƙarƙashin igiyar bauta to sai ya gutu ya tsere kaga yayi laihi ko yayi laihi ta cikin mutane guda uku masu zunubi a wajen Allah subhanahu wataala al'abiq wanda ba wanda zai tserewa mai gidansa kuskure ne sai dai nemi ya intar da shi dan ya biya wani abu ya samu ya samu hurriya ya samu incin kai ya samu liberty ko wanda ake tafa ta kar samu liberté wasu hanyar musamman menene ma'ana hora liberté ba musamman irin wannan kasar mun yi wannan kasar muna da liberté ne musa abin da ake cewa liberté kawai dai da baki ana faɗa akwai incin kai amma a zahiri ba haka bane ko ba ku fahimta ba abin da zai tabbatar maka cewa ba mu da liberty ba mu da incin kanmu ka ɗauki ruwan famfo da ake sha naku ne eh ruwan famfo na Niger ne to kasar ta waye ta yin Niger ce ko a ina ake tono ruwan cikin kasar Niger haka ne to amma kuma sayarwa da ake ko ba sayarwa ake ba kuma kudin za a tattara a tafi da su kaga ba Colombia kin ruwan aka yi daga Faransa aka kawo da su ba nan ne aka tona su cikin kasar mu ta mu ce ta Allah ya ba mu ita ko kuma su karatu akwai abubuwa da dama suke nuna ba mu da incin kai ba an dai faɗa ne da baki gaskiya an dai faɗa ne da da baki wal da kuma wanda ke bijire bijire ma uwayensa wanda ke cikin halin bijire ma mahaifa san bijire ma mahaifa ba karamin babban laifi bane a wajen a wajen Allah subhanahu wataala bijire wa mahaifa ba karamin laifi bane wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin ma azaba mai girma da duk wanda ya ya bijire ma uwayensa kuma wallahi alazim ko kuji da kyau duk wanda yake son albarka a rayuwa ko to ya idinga kula da mahaifansa in har kana son albarka ta Allah ka zamanto mai kula da mahaifanka kunta ta ma mahaifa na cikin abun da ke dalilin ke sa Allah ya sanya mutum wuta banzala ce la yadkhulul jannata aqun ba zai shiga aljanna ba wanda yake kuntata ma mahaifansa bana ce la yaqsirna duka wayannan mutanen ba za su yi kasar ba ba za su yi sai dai fatawa mafi inganci za su yi ko ba za su yi ba za su yi bana ce wa amma mahalluhu amma cikin sallolin da ake yin ita kasarun wace sallah ake yin kasar to shine malam zai wani bayani fa kullu salatin ruba'iyya adraka waqtaha fi as-safr fala yaqsuru ay fala yaqsuru as-subha wal maghrib wala yaqsuru fa'itat as-safr sawa'un qadaha fi as-safar aw fi al-hadri kama yutimmu al-hadariyyah allati tarattabat fi dhimmatihi fi al-hadri was-safar wa yaqta'u al-qasra niyyata iqamati arba'ati ayyamin sihah li mawdi' bada yake cewa na fare kullu salatin ruba'iyya duk sallah mai raka'a hudu ita ake wa kasar musallin farilla masu raka'a hudu guda nawa ne guda uku da wace da wace azhar da la'asar da lishayi wayannan sallolin su ake wa kasar ka tayi zaka je sokoto sayayya zaka yi kasar ne kawai azhar kai raka'a biyu ka sallame fatiha da sura fatiha da sura sallame la'asar fatiha da sura fatiha da sura a asirce lisha'i fatiha da sura fatiha da sura a bayyane shike dan ka kare ka sallame kawai kaga addini akwai dadi ko kana cikin hali cikin bulagor awa sun yawa sai ce to irka abi ka huta kawai adaraka waqtaha fi safari amma da sharadin ya zama to lokacin sallar ya iske ka ne kana cikin balaguro misali yanzu mutum zai ta hinya mai misali sai zai shiga biskin trezer sai suka tashi daga tawo trezer 00 trezer bill kenan ko suka kama hanya yanzu ba su tsaya ba sai ba da gishiri akai iskal za a yi sallah in zai sallah raka'a nawa za a yi na'am kuma samar ko to raka nawa zai dalili saboda lokacin ya riske sa kafin ya tashi barakallahu fiku kaga lokacin sallar ya yana cikin gari bai tashi ba da yazo inda za su tsaya to dole zai yi raka raka annan hudu zashi ba kasar zashi ba wannan martai da yawa musamman masu tafiyar masu tafiyar azhar yamai suna kwaba ta jiya sai mutun ya je kwanni ya raka a biyu azhar ya raka a biyu da asar wannan biyun da kai azhar bata yi ba wallahi saboda lokacin da lokacin sallah ya shigo kana garin ku baka tashi ba ubai ci karatun Allah ya yahi mana Allah shi yahi mana bala ce fala yaqs fala yaqsur subha wal maghrib ba'a wa qasaru ba a yi wa magariba kasaru kuma ba a yi masu bahin da in kace za ka yi wa magariba kasar raka da za ka yi ai ba a rage ba a rawa wa kenan sai dai da rabi ko eh sai dai raka a ɗai to akwai rabin raka ne kaga ita magariba ba a kasar sai da kai raka uku ba baki daya raka uku jere biyu fatiha da sura guda ka karanta fatiha a sace subahin ma ba a yi mata kasar sai da karaka nawa biyun nan da ake yi ba abin da zai sauya a ciki malace wa yaksuru fa'idatu safari ana ana ana abin nan ana yin kasaru a halin misali yanzu kai ne kai wulaguro zaka dawo tawa ka taso daga daga daga daga da magarab misali ko da ka zo kuka shigo tawa karfe biyar da wani abu saman hanya ba ku za ku kai sallah ba kun baita yanzu sai ka shigo tawa ba kai sallar la'asar ba to in za ka yi la'asar raka a nawa za ka yi eh ta hau shigo garin ku kana cikin gari mutum zai raka a biyu ne saboda lokacin sallar yare suke su a hanya yanzu ƙada'i za shi ranko ne za ka yi aiki ya kamata a ce muna fahimta da ke ko? mun gane na'am tafaddal eh za mu zo a kan shi yana cikin haɗa sallar za mu zo a kan ta nan gaba ana haɗewa amsar tambayar shi ne za ka iya haɗewa to amma wanda bai haɗe ba fa sai ya yi azari kisa kawai bai la'asar ba wannan lokacin la'asar yayi yana yana saman hanya ana ta wuta kun ba su taya ba sai da shigo garin ko da shigo kuma har yanzu ana cikin lokacin sallar dai bai fita ba to yanzu wace sallah za shi kasar za yi ko zai tikadi zai yi kasar ne kawai mun bayyana amma taba irin wannan a wannan mujalar da dan uwa daga cikin ƴan uwa muka je wajen da'awa wajen wajen tebaran ne ko bambai muna saman hanya magariba ta yi lisha ba ta yi ba ko da muka zo tawa isha'i ana muna shigowa tawa isha'i lokacin isha'i ya shigo yanzu ya za a yi za mu yi sallar magariba da sallar lisha ko ita sallar lisha raka'a nawa za mu shiga ce kasar za mu ce alqur'ani muka yi sallar ba ta yi ba eh cikawa zabi saboda lokacin da muka shigo gari lokacin ne lokacin daidai lokacin ne amma da ce muna can ne lokacin yayi in za mu yi kawai raka'a bi za mu cikin gari kawai sai ka abun nan sai ka eh raka'a bi ka waske kawai shikenan Allah mun gode maka da wannan rukhsa da wannan sauki musulunci akwai sauki gare shi shi yasa ya kamata ku dinga bibiyar gwara kuna tallata musu musulunci wallahi ku dinga jayo hankalin wanda ba musulmi ba nuna musu irin alkhairin da ke da cikin musulunci kakku more wannan kuka dai wannan shi ne da'awar da ba ma yi ba kuma sai a ce wai wai sai ma ka zan malami waye ya maka sai ka zan malami in dai har kuna fahimtar juna da mutum kaga san kasan ba musulmi bane in Allah ya baka damar tallata masa addini tallata masa in yayi addinin nan wallahi wala Allah ya zamanto sai yayi aikin da kai ba za ka iya yi ba musulunci kuma duk abin da zai na addini sai Allah ya baka lada kuma ci karatu kaga wannan da'awar ya kamata a ce mun motsa mu dinga kulla abota da waɗanda ba sa ba musulmi ba da manufar dan mu jaye su a cikin a cikin addini saboda mu more gara basar tare haka ne dan bonus ba san fursan bane wannan miliyon sir miliyon ne wannan bonus kin Allah ya datar da mu malike cewa daka sawa'un qadaha fi safari aw fi fil hadari ba duk ɗaya ne in zai yi sallar a cikin balagurin ko kuma zai yi a cikin in ya zo gida in dai su lokacin sallar ya kama shi a cikin balaguro to kasar tashi kama yutimul hadarat allati tarattabat fi zamatihi fil hadari was safari kamar da ma idan lokacin lokaci ya shigo na na sallah kana gida kana gari sai baka yi ba sai ka kama hanya to in kace cikin balaguran to zaka yi cika ta ne ba zaka yi kasar ba kamar da ba da misali mutun ya tashi tarazar daga tawa zai je yamai ko zai je maradi sai ya zo inda zai tsaya zai yi sallah to wannan sallar azhar zai cika rai ba zai ba zai kasaru ba kun ba cika ratun ko Allah ya sanya mu na albarka malta wa yaqta'u alqasr ay wa yaqta'u alqasr to yoshi ne ake cewa mutun zai daina yin kasaru a ce daga shi kwanakin adadin kwanakin da in kai misali sai in ce niyame ko kuma in ke cikin wani kauye wata mission sama masu masu aikin projet sai a tura ka mishiyan wani ko an ce ko na wata ce wani kauye to kwana nawa ne daga wannan kwanakin ka tanya bonus ɗinka na kasar na'am to ya kamata mu fahimci wannan tun a wannan matsala ce khilafiyya mas'ala ce da malamai sun yi sabani akan ta wasu suna ganin kamar shi da malam nan in dai ka da niyyar yin kwana hudu to kana yin kwana hudu shikenan ka sauke kasar ka ka sauka kanka cikawa za ka yi wasu suna ganin sai kai sati guda wasu suna ganin har wata guda ma ba laifi akwai wanda suna ganin kawai sai ka tai ka dawo bukatar ka ko ko wata nawa za ka yi lokacin muna jami'a na taba ayyamai muna muna karatu akwai dan uwa jami'ar islamiyya yake karatu shekara guda yin shi kasar yake yi shekara guda kasar yake yi ce wannan maza ba ta kude da da sake tsakani da Allah da sake ce kawai shi in ya zo ya mai kasar ya kamba kasar ne sai ya koma garin su ba zan ga garin ba yana dawowa kuma ya sa ka kanka cikin ya mai kuma ya dinga yin kasaro ne wannan kuskure ne tsakani da Allah alaikum assalam eh sallar juma'a a yana zuwa sallar juma'a ta raka'a biyu ce amma ita sallar juma'a bata ma wajib ba akan wanda yake madafi yana zuwa kawai shi kullun cikin daki cikin kullun cikin gurfa yake sallah ce da duniya kawai ni wai wai wai shi wai shi matafi ne Allah shi ya yahe muna wannan ya kamata dai a kowa gaban malamai a zauna ayi karatu tsakani da Allah Allah ya dace da mu to anan mala yace mutun ya kasar shi ta yake yin kasar ne da niyyar in ka kuduta zaka yi kwana hudu a gari in dai kace zaka yi kwana hudu to da kai kwanan hudun nan to shikenan kasarun ka ka canye kasarun ka ka canye kasarun ka yau sai ka dinga sallah tare da mutane kana cikawa mun fahimta inda har za ka zo wuri kai kwana hudu kwana hudu za ka yi ƙasar to kawai a nan cewa ya yi a fatawarsa shi ne kawai za ka iya tsaye da ƙasar bayan kwana hudu a ci gaba da cika sallah kuma in ka dawo za ka yi ƙasar ne sai ka dawo gare sai dai su malamai suka ce a'a shi kasar nan za ka yin shi har sati ma ku suka ce a'a wuce sati ma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hajjatul wada da ji aikin hajjin sa kusan a kwanakin da manzon Allah yayi kusan wata ne ko duka gaba ne kasar yake yi aka da ka ta girna ba na ku in dai ba zai wuce watan ba suka ce to in dai ba zai wuce watan ba kai kasar ka sai ka dawo Allah subhanahu wataala da ta damu mun bace karatun ko na'am lokaci yayi تفضل اها ايه ايه shi biyar jami'i ba dole bane ga rasa da saboda in ya bi jami'in dole sai ya yi da sallar shi kawai kasar za shi ba sa shi ba yin cikin cikin halin bulagure ki amma misali irin wannan kamar kamar ku da yawa ne kuka taimi shi misalin kun ga ku uku ko ku biyu ko ku biyar za ku yin sallah ku tare sai guda ba ku sallah kasar ku sallame da ga ta sallama gaiba da sallar subahin da zai ta cikin al'umma amma a zahar da la'asar da lishai za su iza yin kayan sa daban kuma bai laifi ba har wajen Allah na'am ana e za a biye mi kasaru sallah a sallar azhar da la'asar da lishai in yayi raka'a biyu sai ya sallame sai kowa ya tashi ma ɗan gari sai su tashi cika raka'a bibbiyu sai su ga su su yi raka'a wuri shi ya raka'a da da ana cewa wata fatawa da mun taba jitin muna yara ana karatu ana cewa in mai kasar ma zai iya biyar liman sallah a wasu wani kauli da wasu wasu mai kauli ne mai rauni kwarai cewa idan aka zo sallah azhar ka zo ka kai kasaru to zaka iya biyar mutun sallah in ya raka'a biyun ka ka tsaya sai ka zauna ka ka jira shi ka tashi kawo sauran raka'a biyu kana zaune kana jiran shi wannan kauli mai rauni ne kware da gaske in haka bin mai sal mai cikawa sallah zaka cika ne ba kola kasar kake yi na'am a zai yi limacin kowace sallah amma ai wannan su da ake yin kasar a cikin su sau ita ai magariba cikawa ke wai da ake yi uku haka shi ma za yi uku subahi da ake yin biya ka za yi biyu amma azhar ce ana yin hudu shi biyu za yi la'asar ana yin hudu shi biyu za yi lisha ana hudu shi biyu za yi daka in yazo shi zai bada sallah to shi in ya raka asa biyu sai ya sallame sallah sai wani suke baya gare su su tashi su miƙe su tuka raka'ar biyu sai su su tsawon tahiyya su sallame mun ba karatu na'am sai malai ce fa'ida wani abu da ya kamata mu fa'idantu da shi iqtida'ul musafir bil muqimi wa bil aksi sahihun iqtida'ul musafir bil muqim wanda ke cikin halin balaguro yabi wanda ke zaune cikin gari sallah abu ne wanda ya ya inganta ba laihi a ciki haka ma wanda ke cikin gari yabi wanda ke kasaru sallah ba laifi ko bai da wanda ke zaune cikin gari mazaunin gari ba laifi yabi wanda ke kasar sallah haka wanda ke kasar ba laifi yabi wanda ke ke cikin gari sallah to sai dai in ya bisa shi cika zai so kuma wanda suka bi mai kasar sallah in ya salmi ba za su salmi sai su kawo sauran sauran raka'at malike cewa wata ta'akkadu karahati fil ibtida'il musafir bil muqimi fa in iqtada bihi lazimahu ittiba'uhu sai dai akwai akwai tabbatar da zancen cewa an kyamaci an kyamaci wanda ke cikin halin balaguro ya yabi wanda ke mazauni gida sallah saboda in har ya bisa to lazima huttiba'a ya wajiba ne ya bisa baki da ya sai ya sallame sallah wala i'adatu alaihi bi kun ba zai sake ba kun gane makaruhi ne wanda ke balaguro ya bi limami na gida sallah in ko ya bisa to sai ya cika wa iniftada bi wa iniftada almuqim bihi fa kullun ala sunnatihi fa yusalli almusafiru fardahu fa idha sallama min rak'atayn ata almuqim bima baqiya min salatihi idan ko wanda ke zaune ne ya bi wanda ke cikin halin balaguro sallah to kowa yayi daidai kowa yayi sunna ba lahi cikin abin suka aikata sai dai shi mai cikin mai halin balaguro zai sallasa da raka nawa biyu idan ya sallame salla to wanda ke cikin gida sai ya tashi kawo sauran sallar da bai wacce bai kawo ba ina fatar mun fahimta na'am mun bace karatun da kyawu ko karatun kasar ne ya kamata a maida masa hankali bala ba kusan lokaci sauran minti nawa kallu da mu kasar zamu shiga da dan na'am minti nawa muna iya mu kwana anan mala abba muna iya mu kwana anan insha Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu dan sati da tashi zuwa sai mu tashi sifatul jam'i da ake yi a ahli sallolin cikin halin balaguro ya ake a hada su na wa alaikum assalam tafaddal Thank you. idan mutum yana tasaru sai ya sallama sai ya sallama ya sallama haka ne masha Allah sai wanda suke cikin masallaci su ba su sani ba ai na waje afwan su ba su sani ba sai suka sallame sallah alhali kuma ba liman bane haka shi tambayar to shi ne za su tashi su kawo sauran sauran sallar da ake biye sannan kuma ai sun samu shak cikin sallar su ko dan sun yi mi eh sun yi ragi cikin sallar ko eh me suka yi eh sun ragi sun eh sun ƙara sallama ake nan a ƙauli na wasu malamai za su yi ba adini saboda sun yi aikin da babu shi a cikin sallah dan bai tabbata ba ana yin ana sallama sallah daga raka'a guda biyu zaka za su yi ba adini ko bayyana Eh. Irin wannan ƙadiyar shi ne kafin a fara sallah yau mutane bayani, saboda a kada samu ta cikin rudani don wani bisan yadda za shi shirya ta al'amarin ba fa. eh wani bai san tuna akwai wanda fa sai a yi sallah a kare bai san adadin raka'a nawa akai ba ko kun fahimta akwai wanda wallahi za a zo a yi sallah har a kare bai san adadin raka'a nawa akai ba bai sani ba bai sani ba so kun fahimta Allah ya samu wani lafiya na'am shikenan mu kwana anan in Allah ya da sati mai zawa sai mu dora Allah subhanahu wataala ya datar da mu وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته